ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kallonmu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka lokaci mai tarin albarka da muke karatu a cikin wannan littafi mai tarin albarka kuma a cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka sunan littafin dai al-usulus salat idan ba manta ba muna nan a cikin rukuni daga cikin asallai guda uku din nan da malam ya ambata mana wanda suke wajibi kowane musulmi ya sani daga ciki malam ya ambaci na farko ya ce wajibi ne mutum ya san man rabbu wane ne ubangijinka wa ma dinuka kuma menene addininka wa ma nabiyuka kuma wane ne annabinka wannan shine abin da littafin ya kunsa waye ubangijinka wato usul na farko shine abin da ya shafi al'aqaid aqidar da ake san mutum ya kudurce dangane da samuwar ubangiji mabuwayi da daukaka to a ciki malam ya gaya mana me ake kira da al'iman sannan muka yi sharhi akan cewa imani imani da Allah ya tattara ne akan wannan kalmar shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu anna muhammadar rasulullah sannan menene addinin ka mun yi sharhi akan cewa addinin musulunci ya gino akan rukunai guda biyar waɗannan rukunai guda biyar su suka taru ka yi musulunci rukuni na farko al'iman rukuni na biyu wato shine as-salat sannan azumi sannan zakka sannan haji wannan rukunin muka ce kowane ɗaya daga cikinsa yana da rukuni shi da kan al'iman yana da rukunai rukunan su ne guda shida to kan waɗannan rukunan ne muke magana mun yi magana a kan imani da allah da mala'ikunsa imani da allah da manzanninsa imani da Allah da littattafansa imani da Allah da ranar tashin kiyama da kuma na ƙarshe shi ne imani da ƙaddara mai kyau da kuma mara kyau a satin da ya wuce mun yi sharhi da taliki a kan imani da manzannin Allah da muna kusa a kan rukuni wato na biyar shi ne wanda za mu tattauna a kansa a yau shi ne imani da ranar tashin kiyama imani da ranar tashin kiyama cewa kiyama za ta tsaya rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci asali addini da tauhidin mutum baya cika dole sai imani da ranar tashin kiyama wannan rana tana da sunaye da yawa a cikin alkur'ani aka kira ta da cewa al'akhira rana ta ƙarshe saboda babu wata rana a bayan Allah ta'ala ya ambaci haka cikin wurare da dama aka kira ta da cewa yawmul hisab domin rana ce da ake gididdigan ayyukan bayi akan kira ta da yawmul tanan ranar da mai kira zai yi kira saboda a wannan ranar bayi idan sun tashi daga cikin kaburrukansu ba sa jin komai sai kiran mai kira yau mai da ƙuddaɗi ina shaikin nuku ranar da mai kira zai yi kira zuwa ga abin da bayi suke kyama ba sa so amma kuma ya zama tilas dole sai su mazu ana kiranta yau mutanen ana kiranta yau mulba'as يا قوم إني أكاف عليكم يوم التنان ana kiranta yawmul ba'ath ranar da ake tasan na kabururruka ana kiranta yawmul nushu ranar da ake tara bayi duk wannan sunayenta ne a cikin alkur'ani malamai kuma suna da ka'ida suka ce kasaratul asma ta dullo ala sharafin musamman da lokacin da sunaye yawa wannan yana nuna ɗaukakan mai suna to imani da ranar tashin kiyama muka ce imanin mutum baya inganta dole sai ya yi imani imani da ranar tashin kiyama yana da ainihin rukunai da suka zama wajibi mutum ya yi imani da su kafin a ce ya yi imani da ranar tashin kiyama wato akwai wasu aƙidu guda ɗai-ɗai-ɗai guda goma sha ɗaya wanda suke ƙalƙashin imani da ranar tashin kiyama wanda idan babu ɗaya daga ciki baka ƙudurce shi ba to wannan yana nuna kamar baka yadda cewa za a tashi kiyama ba ne aƙida ta farko da ya kamata ka kudurci wanda yana cikin imani da ranar tashin kiyama shine bawa dole ya kudurta cewa za a mutu mutuwa dole to wannan abin ya zauna a zuciyarka cewa ka yadda kuma ka yi imani cewa watan wata rana za a waye gari babu kai kamar yadda an yi lokacin da babu kai da kuma za a zo lokacin da kuma babu kai shine mutuwa wannan hakikar Allah ya ambace ta cikin alkur'ani a wurare da dama misali wuri na farko da yake cewa ka ce masu innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wanda yafi kowa daraja a cikin halittun ubangiji gabaki dai su ne annabawa a cikin annabawan kuma aka zaɓi guda ɗari uku da goma sha uku kamar yadda wani hadisi ya nuna aka ce su ne manzanni sun fi kowa daraja a cikin guda ɗari uku da sha uku ko da sha hudu aka zaɓi guda biyar aka ce sun fi kowaɗanne daraja Allah ya ambace su a wurare guda biyu cikin suratul shura da kuma cikin suratul ahzab Allah ya ce wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalida guda biyar cikin a cikin suratul shura yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أهوينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أكيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا نصنع قلابي الرعيك كلا أول العظم أتكين ذكها لتن دا الله يباك مولا sannan a cikin waɗannan guda biyar ɗin Allah ya sake zagan guda biyu ya ce babu kamar su shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ce wattakhadha Allah Ibrahim khalila sannan a cikin biyun Allah ya zaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk a cikin su babu wanda ya kai darajar to ka iya cewa kakab Allah bai yi wata halitta ba wanda sai daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam muhallin shahid shine shine yafi kowa daraja a cikin duk halittar da Allah ya amma tare da haka kuma ya mutu to wannan shi ke nuna kenan wanda bai kai shi daraja ba min babu aula ya mutu ke an fahimci wannan shi yasa kafirai suka ce ku dan yi masa hakuri ya gama abin da zai faɗa ya mutu Allah ya ce masa afa in mitta fa humul khalidun idan ka mutu to su za su dawo mani sai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahimul khalidun yace abu mu sanya mu wani dan adam wanzuwa ba ya zauna dindindin babu sai Allah yace afa in mitta fahimul khalidun shin yanzu in ka mutu su dan za su dawoma ne a wani wurin Allah ta'ala yace masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون a cikin wato can a cikin sura wato sura wanda take magana akan tauhidi ubangiji mabuwayi da tsofuka ce innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne ya kai wannan annabi wa innahum mayyitun kuma sannan su ma za su mutu ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون sannan kuma a wajen ubangiji za ku tashi kuna jayayya sai kana ka isar su suna baka isar ba a cikin suratu ali imran Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mitta أو أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا معل الشاهد أولا من آيوين شيني يفقوا درجة وكما الله تعالى يا هكم تمتوا أكل وأن ينالون كينان دولي أشي كينان من دبي درجة سبا duk 'yan adam za su shi yasa masu mulki suna mutuwa waɗanda suka mulki duniyan nan gaba ɗayan duniya gabar da yamma kudu da arewa wasu malamai suka ce mutum hudu ne biyu kafirai biyu musulmai annabawa na farko cikin musulmai shine annabi dawud na biyu shine annabi suleiman amma duk da girman mulkin da allah ya ba su sai ga mutuwa ta riske annabi suleiman allah ya ce falamma qadayna alayhi al-mauta ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته ga fir'auna shi da kansa mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ta bi shi bai haye ba ta maka ne shi bai kai ga abin da ya nufi ba sai ga shi yana cewa la ilaha falamma adraka bil maut lokacin da mutuwa ta riske shi gashi yana magagin mutuwa sai cewa la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ce al'ana wa qad ataita qablu wa kunta min almufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun ina fata kuna fahimta shi yasa Allah yake aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة duk inda kuka kasance sai mutuwa ta riske ku idan lokacin ku yi so yana daga cikin imani da ranar tashi kiyama mutum ya imani cewa za a mutu wannan kuwa ko ka yi imanin ma ko baka yarda ba dai tana nan tana zuwa mutuwa dila Allah ta'ala yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fanun wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abu nabiyu wanda yana cikin imani da ranar tashin kiyama mutum yayi imani da me alqabru kabari in an ce kabari kuma abinda ake nufi shine a nemi mutum a rasa in an nemi mutum an rasa shi to shi kenan ya shiga kabari ina fata kuna bayyana shi ake kira da alkabur to mutum ya yi imani cewa bayan an mutum nan akwai kwanciyar kabari a cikin kwanciyar kabarin nan kuma mutum ya yi imani cewa za a yi mai za a yi tambaya waɗanda ake tambaya su ne musulmi wanda duk ba musulmi ba to ba a yi masa tambaya yana mutuwa kawai magana ta kare wuta ne kawai dama dawa mai za a tambaya wasu malaman suka ce kowa za a tambaye shi har kafiri musulmi shine wanda zai sami ikon ba da ansa shine fadin Allah ta'ala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya wanda suka rayu a kanta a kan a rayuwarsu ta duniya to bayan sun mutu ma sai a tambaye su wanda kuma wannan littafin yana baka ansa ne ko kamar wani manuwal ne da ake so ka haddace shi kuma ka yi aiki da shi don su ne tambayoyi guda uku da ka mutu yanzu muka je muka binne ka kafin isha'i din nan to wannan shi ne jarabawar da za a yi maka to ɗan adam yana cikin jarabawa ne a rayuwarsa ta duniya menene manuwal ɗin da zai gaidin ɗinsa a kan karatunsa na duniya da rayuwarsa shi ne malam ya tsara maka wannan littafi man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wannan shine tambayoyi guda uku da ya kamata kowa ya haddace wani malami ya ce in ka iya ansa tambayoyi guda biyar wa kanka to ka samu sa'ar ka samu sinadarin zama duniya shine ka tambayi kanka kai da kanka kai waye tambaya ta farko ke tambaya ta biyu waye ya halicce ka tambaya ta uku wace manufa ta sa ya halicce ka don kowane abu yana da manufa yanzu zo mu masallacin nan kaga muna da manufa to da aka samar da kai me yasa aka samar da kai tambaya ta hudu a ina nake tambaya ta biyar ina zan tafi idan ka san waɗannan tambayoyin don Allah yadda za ka samu fitila wadda za ta haska maka rayuwarka kaga dai amsa ta farko ba ta da wahala kai waye kai mutum ne dan adam tambaya ta biyu waye ya halice ni ka gane cewa Allah ne ya halice ka ba kai ka halice kanka ba tambaya ta uku menene manufar halittar ka shine ya halice ni dan in bauta ta maka ba haka kawai ya halice ni ba a yahsabu al-insanu an yutraka sudan أفحسنتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا Allah ya halice ku da manufa tambaya ta hudu shine a ina kake ina rayuwa a bayan ƙasa yanzu ina numfashi ana kira na ina ansawa to ga manuwal din da zai gaidin ɗinka saboda mai tafiyar da babu makawa ita ce mai inda ka dosa ita ce ina ka doshi kabari an fahimci wannan so wajibi ne mutum ya imani da cewa akwai kwanciyar kabari kuma a cikin kabarin akwai tambaya wanda duk bai samu dama ansa tambayar nan ba to akwai azaba wanda duk ya ci jarabawa ansa tambayar nan to lalle akwai rahama a cikin kabarin wannan wajibi ne dole mutum ya yi imani da haka ayoyin ƙur'ani sun yi ishara akan cewa akwai ni'ima kuma akwai azaba a cikin kabari maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan a cikin hadisinsa sannan kuma ayar ƙur'ani ta tabbatar da haka ayoyin ƙur'ani masu tarin yawa daga cikin ayoyin malamai suna kafa hujja da cewa fadin Allah ta'ala falanuziqannakum min al'azabil adna dun al'azabil akbari la'allakum yarji'un zamu dandana musu karamar azaba kafin babbar azaba karamar azaba ita ce azaba cikin kabari ga wanda ba su iya bada ansa tambayar da aka yi musu babbar azaba shine in an tashi kiyama daga cikin ayoyin akwai fadin Allah ta'ala lokacin da ya ce magana a kan fir'aun ya ce annaru ya ƙurazuna alaiha guduwan wa ashiya cikin wuta suke gangarawa shi fir'auna da mutanensa safiya da malaiki sai Allah ta'ala ya ce wa yau mata sa'a ranar da kiyama za ta tashi kuma Allah ta'ala ya ce adkilu ala fir'auna ashaddal azab za ce ku shigar da fir'auna da mutanansa cikin azabar mai tsanani kaga azabar da suke gangarawa safiya da malaice wannan azaba ce ta barzan azabar da za a shigar da su ranar tashin kiyama ita ce azaba ta wuta ina fata kuna bai so dole mu mutum ya yi imani da wannan yana daga cikin aƙida da yin imani da ranar tashin kiyama abu na uku shine albarzak barzak wato shamaki mutum ya imani cewa akwai barzak abinda ya hana shi ya raba shi da duniya shi kuma bai je lahira ba ina fatan kuna fahimta Allah ya faɗi wannan hakika cikin suratul mumin lokacin da yake magana akan waɗanda ba su yi imani da Allah ba lokacin da suka yi ƙi suka ga azaba za ka ji suna cewa a mai da su duniya Allah ta'ala zai ce kalla wa min wara'ihim barzakhun ila yawmil asul yace kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihi barzakhun ila yawmil asul barzakh kan daga ki shamaki wanda ka bar duniya baka je lahira ba yanzu duk waɗanda suka mutu dinnan waɗanda ba su je lahira ba waɗanda suka bar duniya suna a barzak ina fata ana fahimta ba su isa lahira ba suna wani wuri an tsare su rayukan waɗanda suke na ƙwarai suna cikin rahama rayukan waɗanda suke na banza kuma suna cikin azaba Allah sauki aƙida ta uku daga cikin imani da ranar tashin kiyama shine mutum ta hudu mutum ya yi imani da alfana'u shamil cewa ka kudurce akwai watan wata rana wanda komai zai kare babu komai a bayan ƙasa komai da komai da kowa zai kare shi sa Allah ce ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba duk abin da ke tare da ku zai kare watan wata rana abin da ke wurin Allah shine kawai ke wasuwa kullu shay'in halik kowane abu zai hallaka sai dai za ta ubangiji shi yasa Allah ta'ala yi magana akan bayi ga baki daya yace idan kiyama ta tsaya wa yasalunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadhruqa safsafan la tara fiha iwajan wala amsa komai Allah zai sa girgiza kasa la tara fiha iwajan wala amsa ba tudu ba kwari komai ya daidaita kiyama ta zoce ina fata kun fahimta to kudurta haka yana daga cikin yin imani da ranar tashin kiyama sannan aƙida ta biyar daga cikin aƙidar da take wajibi ce mutum ya kudurce a kan ranar tashin kiyama i'adatul khalqi dole mutum ya imani cewa watan wata rana halittar nan ta Allah gaba ɗaya ‘yan adam da dabbobinsu da aljanu dukkaninsu za a tashe su a mai da su sabuwa halitta gaba gida wato biyar da suka lalace a ƙasa duk tsawon daɗewar da bayi suka yi a ƙasa to watan wata rana ubangiji zai mai da halittarsu a cikin hadisi manzo Allah ya nuna cewa kowane abu yana lalacewa cikin ɗan adam sai wata ƙwayar halitta guda ɗaya a kan ainihin kwamfasansa wani ɗan ƙashi ne ɗan ƙarami maza Allah yake shi ne bai lalacewa ƙasa tsawon daɗewa ƙasa ba ta lalata shi ruwa bai lalata shi wuta ba ta cinye shi sannan kuma baya facewa a kan wannan halittar ne Allah zai hauhawar da kowane bawa da ya mutu bawa dole ya imani cewa akwai i'adatul khalqi shine abinda kafirai ba su yarda da shi ba suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun yanzu idan mun lalace mun zama kasa mu za a mai da mu halitta ba Allah ta'ala ya ba su hansa ya ce ka ce masu qul kunu hijaratan aw hadida أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا فكي قل للذي فطركم أول مرة فسينجبون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل أسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أم فهمتون su suna inkari Allah ta'ala ce ka gaya masu wanda ya halicce su a farko shi ne zai mayar da su wani haka cikin suratun yasi wani arni ya ɗauki kashi ya murmushe ya ce kace wai Allah zai iya tayar da wannan manzo Allah ce kwarai zai tayar da shi kai kuma ya tashe ka kana arni kafir Allah ta'ala ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ya ce ka ce masa yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra sarkin da ya kage halittarta a farkon lamari shi zai mai da ita Allah ce ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida Allah halin tsuwaye ba abinda Allah ya umarci annabinsa cewa ya rantsi cewa zai zo ya tashi kiyaku duk sakon da Allah yake baya ma annabi cewa yake kul da ya musu kawai da ya musu da ya musu amma da aka zo magana tashin kiyama da mai da halitta bayan ta mutu Allah yake kai masu rantsuwa za amal ladina kafaru an lam yab'athu qul bala wa rabbi innahu lahaq kace bala wallahi gaskiya ne innahu lahaqul tabbat ina maku rantsuwa da ubangiji na wallahi kiyama za ta zo kuma za a kashe wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi kafirai suka ce kiyama ba za ta tashi ba Allah yake kai musu rantsuwa kace qul kace bala wa rabbi ina maku rantsuwa da ubangiji na wallahi za ta zo kiyaman nan sai ta zo a cikin suratun yunus ya ce ƙul'i wa rabbi ka ce masu e iyama tana zuwa kuma ine makurin tsuwa da ubangiji na za ka shi suna fata kuna fahimta so bawa ya imani cewa akwai i'adatul khalqi mai da shi dan adam misalai suna nan zuwa nan gaba za mu bayani akai abu na shida yana daga cikin rukunin imani da ranar tashin kiyama shine albahar albahar bayan an maida halitta to kuma za a tayar da halitta a tara wato a tayar da su daga cikin kabarin ina fata kun fahimta maida halittar wato a halitta dan adam din a maida shi yadda yake to bayan an maida shi yadda yake kuma sai a tashe shi daga cikin kabarin wannan wajibi albar ranar tashin kiyama ubangiji magwayi da duka ya tabbatar da cewa za a tashi mutane daga kwanciyar da suke a cikin kabari bayan an tashe su kuma sai kuma a kiraye su shi yasa ya ce iki tarabata sa'atu wa shaqqal qamar wa in yaraw kulla ayatin yuqridu wa yaqulu sihrun mustamir suna cewa sihiri ne kawai Allah ta'ala ce to ka tuna musu akwai ranar da za mu tashe su ka annahu jaradun muntashir kai ka ce fari ne waɗanda suna akan ice sai aka girgiza iccen to ya kake ganin su wata ta sama wata ta ƙasa wata ta kudu wata ta faɗi haka Allah zai tashi mutane daga cikin kabarinsu ana tashin ka a cikin kabari kuma la tasma'u baka jin komai kira kawai kake mutum na tashi daga cikin kabari abinda zai ji kawai kiran sautin mala'ika ana ku taho wajen misali yau mai da da'i ila shay'in nukur wa kashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yau mai da da'i ila shay'in nukur yattabi'una da'i la'i wajala وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا متين يلا تاشي كو كرا ذي الله يتبعون الدائية سنة ذنبي كرا كوي لا وجلال باب وندي إسي كركتي وولن كرا أنا كرا زي تيب ذي ذو باب وندي وخشعت الأصوات للرحمن دم مريو يسمي شنو zuwa ga ubangiji mai rahama fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai taku tafiya kawai wani malami ya ce kararab kararab kama an gargaro raguma haka za ka yi an tashi tsirara gigidir haihuwar kuwa kowa ta kansa yake albahas ne sannan abu na biyar na shida wanda yake yana daga cikin aƙida wanda dole mutum ya ƙudurce na ranar tashin kiyama shine annushu tarawa tun da an tashe su kuma za a tara su waje guda yawmun nushu ranar da za a tara bayi gabaki ɗaya tun daga na farkon har na ƙarshen a fili guda ɗaya kuma a yi masu hisabi kuma su fuskanci ubangiji yawmun nushu ina fata kun fahimta wannan wajibi ne abu na bakwai kenan shine me malam yace shine alhisab wajibi ne musulmi yayi yayi imani cewa akwai alhisab bincike binciken ayyuka duk mutumin da yayi aiki to ranar tashin kiyama za a tsaye da shi a bincika masa aikinsa in an ce binciken aiki abin da ake yi ayyuka waɗanda suke na ƙwarai na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza to ga su ayyuka na banza ga sunan a kan takardu a rufe a buɗe shi ne allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul isra ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا binciken ayyukan bai ina fata ana fahimta bayan an yi hisabi an tantance harkon abin da zuwa a soma bincikawa cikin ayyukanka sallah ka yi ko baka yi ba idan ka yi to ka yi da kyau ko baka yi da kyau ba ka yi ta kamar yadda annabi ya karanta ko bai ka yi ba daga an bincika fayil din sallah aka ga alamar eh ta dan yi kyau wani ya samu excellent wani kuma ya samu ainihin good to shikenan sauran fayil din ayyukan naka zakka azumi haji da saura sadar da zumunta da waye sai a ɗan taɓa sama-sama an buɗe shafi ɗaya biyu sai a wuce inda sallah ta yi kyau amma da an bincika fayil ɗin sallah sai a ga kawai yadda ka ga dama haka ka yi kuma kana son allah karɓa to shi kenan sauran fayil ɗin ma kawai yin kenan ba ma za a buɗa ba an san cewa sun riga sun gama lalacewa gaba shi yasa ko a rayuwa duk wanda kuka ga yana tozartar da sallah to ku dubi kuma sauran ayyukansa za ku ya fi lalacewa a nan gudu in dai sallah ta wulakanta ba za ka yi a kan lokaci ba sai ka ga dama to ba sauran ayyukan kan ko a duniya an kalla to nan mutum ya fi lalacewa to bayan an gama bincike ayyukanka kuma sai a dawo kan mai alkisas bayanar dima farkon nan kuma abinda za a soma bincike idan an zo ƙitafi shi ne a kan jinan nake waye ya zubar da jinin wani wani a kan siyasa ya cire ma wani hannu wani ya cire ma wani kafa wani ya cire masa idanu wani ya raba wani da rayuwarsa kamar jiya karatun da muka yi na umdatul haka kana tashi ranar tashi kiyama kuma cikin ikon Allah duk wanda ya kashe kai raba ka da rayuwarka kana tashi sai kai arba da shi sai ka cikume shi ka je gaban ubangiji kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce bawa zai jawo shi ya zo wajen ubangiji yana cewa ya rab sal hadha lima qatalani tambayiwa da me yasa ya kashe ni wani mutumin da ya kashe mutum ɗari za ka ga gaba ɗayansu sun zo da shi ina biye da shi cewa shi ne ya kashe ma tambaye shi a kan me ya kashe to bayan an gama wannan kuma sai me sai abu na gaba wanda za a yi sai a tsora mizani shine aqida ta takwas akan imani da ranar tashin kiyama bawaye imani cewa akwai mizani da za a tsora duk wanda aka same shi aikinsa ya yi kyau tun da nan tantance aikin ne shine hisabi a tantance da mai kyau da mara kyau da wanda aka karba da wanda ba a karba ba da zalincin da kai da ramuwa da aka yi an kwato maka haƙƙinka a wajen wancan baya da aikin lada an ebi zunubinka an ƙara masa to nan an gama tantancewa to yanzu kuma sai a ɗora a kan sikeli shi ne Allah ya ce wa na ba'ul mawazin al-qista da yau bil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ya ce za mu girka sikelin ranar tashin kiyama sikelin kuma na adalci ba la ta zama nafsun shari'a a ranar ba za a zalunci rai da wani wa in kana miskalu habbati ko daidai da kwaya zarra mutum ya aikata na sharri ko na alkhairi Allah ya ce a taina biha wallahi sai mun zo da ita wa kafa bina hasibin ya isa mu zanto masu bincike mun isa mu zanto masu bincike a cikin ayyukan bayi shi yasa lukman ya gaya matsansa ya ce ya bunayya innaha in taku misqalu habatin min kardadi fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir mizani maza Allah yace wani bawa za a zo da shi yana da ayyukan banza ga yanan maddal basar iya ganin sa iya ganinsa rubutun mala'iku shekara hamsin ko sittin da ya dubbar na ya ta yi amma kuma ya mutu yana da tauhidi ba boka ba tsantsun ballantana kwalsirin ballantana son zuciya shi kawai ɗan tamori ana dai yin sallar haka sama-sama da ‘yan sadar da zumunta da kyauta da abun na amma dai kuma kawai ɗan tamori ne Allah zai ce masa ya bawa na ko wani aiki da kake da shi mai kyau ya ubangiji wannan takardun manya-manya duka zai ce ala a yi sai Allah ce bala inna laka inda na hasana wahida kana da kyakkyawan aiki a wajen guda ɗaya shi ne mai kalmatu shahada ta ce a tsakowa a wani sai a zo da ita kamar butsaka kamar tafin hannu ba abin da ke rubuce ciki sai kalmatar tauhid sai Allah ce a auna sai mala'iku su ta naɗa waɗannan manya-manyan takardu a ɗora a kan hannun sikeli guda ɗaya sai a ɗora kalmar la ilaha illallah ana ɗora ta kawai sai ta rijaye waɗancan manya-manyan takardu Allah zai ce karɓi littafin ka tafi aljanna na gafarta maka ba shirka ba boka ba ɗan tsubu waɗanda suka rikita Najeriya mu a yau kana ganin tsubu ya ci gaba ma har da kwamfuta ya ke tsubu da rashin kunya ina ba ta fahimta so aƙida ce dole mutum ya yi imani da mizani aƙida ta goma ta tara daga cikin abin da yake wajibi ne mutum ya yi imani da shi yana cikin yin imani da ranar tashin kiyama shine asirar cewa bayi za su ƙetare sirari manzo Allah kuma ya ambace shi yace wani kamar gada ce akan jahannam yace wannan yace ga ta da tsayi sannan kuma ga ta da siriranta wani a jikin aka ce kamar gashi sirirantarsa wani zai ce to kamar gashi ya za a taka allan da ya sa kake iya ganin gashin a yau shi ne kuma zai baka ikon ka taka ne wa ma zalika ala Allah ga azim maza Allah yake kaifinsa kuma kamar reza yake ya fi reza fi dan washin mala'iku ne dan adam ya wasa mu mai kai bi ballanta na mala'ika sannan kuma a jikin wannan wato siradi akwai kugiya guda biyu hook a gefen dama hook ɗinsa amana ce a gefe na hagu kuma zumunta duk wanda ya ci amana to ba zai iya ƙetare siradi ba haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kowace irin amana amana ce ta magana amana ce ta mace amana ce ta aikin gwamnati amana ce ta kudi amana ce ta mulki duk wanda ya ci in a yau ya yi 419 wa afcc ya noke sun kasa gane shi to a can ba zai iya nokewa ba haka ba za Allah ya ba a gefen hagu kuma ga zumunta duk wanda ya yanke zumunta a yau wanda in baka da shi shi kenan kai ka zama banza kai ne uban ma kawai in baka da shi dole a jira mai kudi yanzu ko to ba wai zumunta ta iyaye ba zumunta ta dangi duk wanda ya yanke ta to ba zai ƙetare siraji ba haka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata so dole mutum ya yi imani cewa akwai siraji shi yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jafiyan wannan shine siraji an tambayi Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tace an ce za a nada kasa yawma tabaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar a lokacin ina bayi suke manzo Allah yace suna kan siradi shi yasa manzo Allah yace wani zai zo ya gitta kan siradi bai ma san ya ketare siradi ba saboda yake sana kwarai sai an je cikin aljanna ana labari to ai mu mun karanta za mu ketare siradi ko mu ce ai har ka wuce shi kamar walƙiya falau ta barka kai kawai kana ta jin jiki wani kuma zai wuce kamar ingarmar doki ga shi kuma za Allah ce kowa zai hau siratin daidai gwargwadon haskensa kowa da tocilan a gabansa wadda yake haskawa ne na gabanka ba zai baka tocilan ɗinka nan ne inda mumine suke cewa rabbana atmim lana nurana Allahu akbar saboda mai sun ga munafukai ana hawa a wani wuri kawai sai aka galab shikenan sai haskansu ya bace za su rika cewa ya ku muminai naqtabisu min nurikum naqtabis min nurikum za a ce masu kilar ju'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisur ku koma can duniya ku nemo haske sai su dauka ala ku koma wajen hisabi duniya ake nufi a can ake yin aiki nan duk wanda ya zo nan da haskensa ya zo yanzu duk yan uwanmu da suka mutu ba abin da suke jira ke aikin su ya tsaya cak dan mai kai a yau za su yau kan an fahimci wannan aƙida ta goma wanda yake wajibi ne mutum ya kudirce ta tana daga cikin usul ko rukunai na imani da ranar tashin kiyama shine mutum zai yi imani da cewa akwai aljisir alhaud bayan an ƙetare wato siradi akwai kuma abin da ake kira alkausara tafki ko jisir wata gada wadda ta raba tsakanin wuta da aljanna Allahu akbar kana ƙetarowa akan siradi sai ka ƙetare wannan gadar kana ƙetare ta shi kenan ka shiga cikin gidan aljanna Allah ka sa da mu a ciki kana ƙetarawa kafin ka shiga aljanna sai ka samu kuma ruwan alkausara shi ne Allah ya ce masa inna a aƙaina kalkausar mun ba ka tafkin alkausara wanda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce faɗinsa kamar faɗin tafiyar da ke tsakanin inda yake ne da ainihin wato hadaral mautu zuwa aila sannan kuma ya ce ruwa ne amma fari ne tas sannan kofukan da ke kansa maza Allah ya ce kamar ainihin yawan taurarin da ke a sama so mumini suna tsallakowa sai a ba su wannan ruwan wani annabi zai ba shi ruwan wani kuma kawai zai ji kofin ne a bakinsa wasa ƙahun rabbuhum sharaban tsahora suna shan wannan ruwan to shi kenan wani za'ana ma fi sudurihim min gillin ikwanan ala sururin mutakabiri shi kenan an cire duk gaba hasada kiyayya kawai yan aljanna sun zama yan uwa to daga nan kuma shi kenan sai manzo Allah ya jagora mu sai ya shiga aljanna yana zuwa zai buga kofa gangan gangan sai mala'ikan da ke tsaye ce wane ne ke ce ni ne Muhammad ya ce wallahi a kan kai ne saboda kai aka umarce ni in tsaya nan kan in buɗe ma kowa sai ka so ma shiga ana buɗewa in ya shiga mu kuma duk sai mu shiga ga baki ɗaya bayan lakasa da mu tafiya ta yi kyau ke sai aƙida ta ƙarshe wanda yake yana daga cikin imani da ranar tashin kiyama shine mai shine mutum ya kudurci cewa akwai waɗanda za su shiga aljanna akwai kuma waɗanda za su shiga wuta Allah ta wato fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i gida ne guda biyu babu na uku wannan su ne rukunai da ake bukata mutum ya kudurce cewa lallai hakika kiyama tana nan tana zuwa idan mutum ya kudurce waɗannan abaiban guda goma sha ɗaya ya yi imani da su kuma ya kudurce su a zuciyarsa to ya yi imani da ranar tashin kiyama domin duk wanda ya kudurce waɗannan abaiban guda goma sha ɗaya to za ka ga aikinsa yana yin kyau ba za ka same shi yana taɓargaza ba ba za ka same shi yana zuwa wajen boka ko malamin tsubu ba lalle za ka same shi yana taka tsantsan saboda waɗancan abaiban guda goma sha ɗaya da muka lissafa la mahalata za su zo akan kowane ɗaya daga cikinmu saboda me saboda labari ne wanda yake tabbatacce a cikin littafin Allah to sai mu tafi gaban magana ta gaba ta kusa da ta ƙarshe shine dalilai da suke nuna cewa Allah zai tashi kiyama a cikin littafin Allah Allah ya kawo misalai da yawa waɗanda ke nuna cewa zai tashi kiyama saboda tun a duniyar ya buga misali cewa akwai waɗanda suka mutu kuma Allah ya tayar da su a gaban mutane ina fata kuna fahimta daga cikin misalin a cikin suratul bakara akwai misalai kusan guda uku ko guda hudu misali na farko mutanen da suka kisan kai lokacin annabi musa an yi kisan kai aka rasa wanda ya kashe ya kawo kofar gidan waɗansu mutane kuma ya aje gawar da safe aka tuhumi masu gidan suka ce ba mu muka kisa ba sai suka ɗauko gawar suka zo wajen annabi musa suka ce kawai tun da yana magana da allah kawai ya tambayi allah a gaya masu wa ya kashe wannan allah ya ce masu su yanka sanuwa a lokacin umarni ɗaya aka ba su ga sun kama kowace sanuwa sun yanka to kuma sai su jira kuma umarni na biyu da za a gaya musu amma sai suka yi shigi suka yi ta tambaya har dai a ƙarshe abin ya tsananta a ƙarshe suka samu sanuwa bayan sun yanka ta Allah ya ce faƙul na gribuhu bi ba'diha ku dake shi da wani ɓangaren wannan sanuwar da kuka yanka aka yanki wani ɓangare aka dake shi da ita ana da kasa kawai sai ya tashi kawai ya ce aiwa na ne ya kashe ana dukansu da abin kawai sai ya tashi ya zauna ya ce wane ne ya kashe Allah ce ka zalika yuhi Allahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun kamar haka Allah ke raya mutum to kaga a gaban su ya mutu kuma ya tashi yana faɗa cewa wane ne ya kashe ni kuma sai koma ya kwanta misali na biyu shine bani Isra'il Allah ya jefa annoba a cikin garin waɗansu mutane kawai tun suna rufe gawa har zai kasa rufewa waɗanda suka ɗanyi abin nan kawai sauraye suka tsorata gaba su kawai suka yi wo suka fita cikin gari suka gudu Allah ba da labari alam tsara ilal ladina kharaju min diyarihim hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum kaga waɗanda suka gudu ba suna tsoron mutuwa Allah ya ce duk ku mutu suna fita bayan gari Allah ya masu magana guda ɗaya mutu ku mutu kuma ya sannan kuma aka tayar da da ko mutanen annabi musa da aka ce zaɓi mutane saba'in masu hankali su je su miƙati da ubangiji lokacin da suka je suka ji maganar allah allah ya masu magana suka ji sai suka tawaye suka ce kai ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra mu ba zan mu yadda ba sai mun ga allah a fili da za a kawo magana muke ji ba maganin Allah kawai ya fito mu gansa Allah ke fa aka zata mu sa'iqatu wa antum tanzuru thumma ba'athnakum ba'da mawtikum la'allakum tashkurun Allah yake sai tsawa ta rufe su kuma da aka tashi kashe su din saboda wannan barnar da suka yi sai na gaba ya soma mutuwa dama alayi suke mutum sabai na farko ya soma mutuwa kana kallo sai kawai sai ka ga saura kai na gabanka yana mutuwa yanzu can ɗinka ne kawai kafaci haka haka har ta ɗauke mutum saba'in ne so da aka tashi tayar da su sai aka tayar da wanda ya soma mutuwa da ya wai ga sai ga gaba ɗaya ake da sun mutu a da na mutu kowa ma ya mutu Allah Musa ta ce yana addu'a yana cewa ya Ubangiji afatu hulikuna bima fa'ala subhanahu minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin Allah yake thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun kaga an mutu an tashi ga ko mutumin nan wanda ya wuce akan wata alkarya yana mamaki ta mutu ta rushe khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu ya dan zauna yana cin wani kayan malmarin sa kawai yaga alkarya kawai babu komai ta rushe kamar irin yanzu in kai cikin wasu garuruwa a zamfara za ka yi kuka da hawayenka garin da ka sani garin da ke dauke da kusan mutum dubu sai ka iske cewa babu kowa ko kaza babu typical in kana son ka ga kiyama to ka je irin lamari za ga ga gine-gine nan duk sun soma rushewa shekara biyar duk mutane sun gudu sun bar kauyensu ba ko kaza sai ka shiga garin kana tsammanin kamar za ga wani babu kowa to irin haka yana wucewa ya dan tsaya yana cin abincin da sai ga aikatan gungarin ma sun so mu rugujewa ga baki da alama da ke nuna mutane sun zauna a wurin amma yanzu babu kowa yace kai ta yaya Allah zai raya wannan yana mamaki anna yaya Allah zai tashi wannan alƙarya bayan ta riga ta rushe Allah ya ce to tunda aka gani a amata wallahu kai din ma bari mu kashe ka sai a karbiran an karbiran sa rana ta fito ta yi irin jaɗin na ai rana za ta faɗi ta yi irin jaɗin ga kuma ɗan abin shansa ga kuma jakinsa da ya ɗaure sai Allah ya karɓi ransa ya kuma karɓi ran jakin ya zauna kuma shekara ɗari a wurin bayan shekara ɗari sun ma ba a sahu sai aka tayar da shi bayan an tayar da shi sai Allah ya tambaye shi kam labis ta kwanan ka nawa nan gurin yake labista yawman labista yawman aw ba'da yawmi ko dai kwana daya ko kuma yinin kwana domin da aka maida masa garan su sai aka maida masa garai da safe rana ta yi ja to kaga ko dai yana tsammani kwana ɗaya inda ya kiyaye lokacin da ya zauna a wurin rana ta ɗanyi ja haka yanzu kuma gashi ta yi Allah ya ce a ka zauna nan ne a ta'amin shekara ɗari amma in kana sun ka gane alamar haka fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abin shanka dubi abincinka a tare da shekara ɗari ɗin nan bai canza ba ɗan nonansa ko kiyashi bai shiga ba ɗan abincinsa gashi nan kamar zai ya ajiye amma shekara ɗari Allah ya kiyaye to kaga har yanzu dai zai tsanyi shakka sai aka ce to unzur ilahi marika duba jakinka sai ga jakin gaba ɗaya ƙashin ma ƙasa ta so mace ne shekara ɗari Allah ce to duba ka ga yadda za mu raya shi wali na ja'alaka ayatan linna unzur ilahi marika ka duba jakinka kaifa nushruha thumma naksuha lahama duba ka ga yadda za mu tara jakin naka kawai sai ga kasusuwan jaki kafin kankara wannan ya haɗe da wannan sai ga ƙwarangwal ɗin jaki kawai ana ciki kawai sai ga tsoka sai ga jijo sai ga waye kawai sai ga mutum mutumin jakinsa ga shi a tsaye amma kuma ba rai zuwa can kawai sai aka busa masa rai sai jakinsa ya yi kuka falamma ta bayyana la قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ita yanzu kam na fi kowa sani cewa Allah bai iko ne akan komai ga kuma annabi Ibrahim a lokacin shi ma cikin suratul baqara yace ya ubangiji ka nuna mani kaifa tuhil mauta Allah ta'ala ya ce awalam tubi qala bala walakin yatma inna qalbi sai aka ce fa khudh arba'atan min at-tayr fasuruhunna ilayka haka ce to baka yi imani bane ya Ibrahim yace wallahi na yi imani sai dai ina son zuciyata ta kara nutsuwa ya ubangiji sai aka ce to nemi tsuntsaye guda hudu ya kama tsuntsaye aka ce to ka kirɓa su ka kirɓa su da naman da komai bayan kayan ga da gashin da komai ka kirɓa su su kirɓu kasan suka kirɓu komai zai dagargaje kuma komai zai haɗe da komai bayan ya kirɓa su sun kirɓu sai aka ce to ko ka kasa su kashi hudu kowane kashi ɗaya ka tsora a kan duwatsu guda hudu da ke gabanka shi ke sun mada ohunna ya fi na kasa ayyan shi ke ɗauki kan kowane ɗaya sai ɗauki kan ɗaya sai kira sunansa sai ga damansa a can da can da can da can yana towa yana cirowa kawai yana towa kafin su zo jikinsa kawai ya gama haduwa saura kan da ya jona masa kan shi ke da sai ta ce ya salam ya salam to kuma ga ashabul kafi wanda muka yi magana su a wasu lokuta da yawa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kashe kuma ya laya tun da saura minti biyar bari in tafi a gurguje ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka yake amfani da dalilai waɗanda hankali zai ɗauka sai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka don ya tabbatar mana da cewa kiyama tana zuwa Allah ce ba khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida aw laysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al khallaqul alim kamar yadda muka karanta la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra وهو بكل خلق عليم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه شيء الله شيني كي قاقا هلتا كما شي كي ميد هلتا إذن تاموت وهو أهون عليه ميد هلتا سابوة أي إتكي تفسر كي أبسا قاقر هلتا هنا فتانا فإنتا indai an ce ba samu wahala ba kai wannan kotun to bayan ya lalace kuma a sake boiling ɗinsa a sake yin wani ai mai sauki ne tun da da babu sinadari aka samar da sinadarin aka yi yanzu kuma sai ya lalace ya karere to abu ne mai sauki kuma tun da sinadarin yana nan a sake mayar da shi ina fata kuna fahimta to haka halittar dan adam take Allah ta'ala ya kwatanta halittar dan adam da halittar tsirrai da suke fitowa yadda ka ga yanzu muna gab da mu samu ruwa yanzu a cikin masallacin nan aka ce ka je ka nemo irin tafasa ko irin ciyawa wanda dabbobi ke ci ai inda in ba microscope irin wannan abun nan gilashin mai kara kaurin abu ai ba za ka iya samu ba ba ko duk yadda ɗan najeriya ke da son kuɗi a yanzu a ce nemo irin ciyawa a cikin masallacin nan wallahi in zai kwana ɗari ba zai iya nemo to amma da za a yi ruwa yau to ka ba da gobe after 24 hours za a gaji sun tsiro ina wannan tsiron yake yanzu Allah shi ya sani kamar yadda ina ubanninmu suke waɗancan da suka mutu shekara biyu? babu haka wannan tsiron da ke cikin ƙasa yanzu babu in an ce ka nemo shi ba za ka samu ba amma akwai shi ko babu akwai shi amma in an ce ka nemo ba za ka iya samu ba su haka ubanninmu da suka rasu shekaru 200-300 in an ce suna ina yanzu in ka tona kabarinsu da yawa ba za ka same su kashin ma babu inda ake rubewa ma an sake rube waɗansu amma suna nan ko ba sa nan suna nan in kuwa ka ce ba sa nan to kama kala inkari kenan in an yi ruwan sama ba za a ga cewa a cikin masallacin nan wanda ko ba mahaukacin da zai yarda da wannan ko kwaya mutum ya sha haika dan ya ci hayin an yi ruwa ba za a samu ciyawa a cikin masa ba zai ina fata ana fahimta to shine sai Allah yake kwatanta wannan wa ahayna bihi baldatan mayyitan sai Allah yake kazalikal khuruj idan mun saukar da ruwa daga sama kasar tana busasshiya sai mu rayar da ita ihtazzat wa rabat وأنبتت فيها من كل زوج بهيج sai ta kumbura bayan ta kumbura sai ta fashe wa ambatar min kulli zaujin sai a fitar daga dukkan wani dangin mai zaki mai bauri mai tsaki to haka idan ubangiji ya yi nufin ta yadda mutane kuma to sai Allah ya ce kazalikal qurun kamar yadda in an yi ruwan nan kuke ga tsiro ya fita wanda da babu shi to kamar haka ne kuma ubangiji idan ya ga dama kuma zai tayar da bai yace wataral arda hamidatan fa idza anzalna alaiha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij ذلك بأن الله هو الحق وأنه يهي الموتى وأنه على كل شيء قدير في سورة الحج Allah ta'ala yake cewa kana ganin ƙasa hamidatan wato ta mutu murus fa idza anzalna alaiha alma in an saukan mata da ruwa in tazat wa rabat sai ta kumbura sai ta fashi wa ambatat min kulli zawjin bahij min kulli zawjin bahij a wani wurin min kulli zawjin karim Allah ke kazalika yuhyi al-mauta kamar haka ne Allah ke raye mautattu ذلك بأن الله هو الحق wannan don ku sani Allah shi ne gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta kuma shi ne mai raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai haka ubangiji ke ta bamu labari dangane da tashin kiyama to in an tashi kiyama kuma mutane fa suna kasowa kashi kashi akwai waɗanda suke tafiya a wuta kamar yadda muka ambata akwai waɗanda tun daga aka tashe su daga kiyamar ana tashin su ma ranar tashin kiyamar mutane iri-iri wani a kiyamar yana tashi daga kabarinsa to ba zai iya tashi ba Allah ba mu labari suwaye masu cin riba Allah ce la ya na illa kama ya komun lazi ya takabbatu shaitanu min almas zalika bi annahum qalu innamal bai'u ka duba harkar da ake yanzu ta banki ba ma mai tunanin riban kuma wallahi ita ce irin ribar da qur'ani ya haram la taqulu riba adafan wa saboda haka ma'aikata gwamnati ku ji da kanku ku ji ku sani ba wani kuskure ma da za a yi wannan karatu wannan bashin duk da kuke laftan makan wallahi kullum ruwa ne kuma azaba ce mutum yana tashi a kabarinsa in yana karɓa kudin wato riba Allah ya ce to ba za su iya tashi da kabarin su to a lahira ka tashi da kafafun kama ka karasa to akwai kuma wanda yana tashi shi kuma zai ga tuta a kansa ko a bayansa to wannan mayaudari ke da an gansa sai a ce to wannan masu yaudaran ke rukunan siyasar mu a Najeriya ko rukuni na farko na in siyasar mu a Najeriya shine mai yaudara to kaga suna tashi ranar tashi kiyama in ka taba ka ji tuta akan ka to kawai yake dama ka san hagu kake hannun hagu Allah kiyaye wasu kuma suna tashi kawai kamar kwayar zarra annabi ya ce za su tashi ranar tashi kiyama ana tattake su ana mutsuke su su kuma su waye su ne masu girman kai waɗanda suke ganin kowa ma bai isa ba su ne suka isa suka mutum shi ba kowa ba ba yana gadara ɗai najeriya ba da kawai ga mutum ko tubus samu ya gaba aikin gwamnatin da kawai ne girman kai da jiji da kai bai iya karanta kwakwai ba kuma sai jarida ba ƙura'ani jininsa ya hau komi ya hau saboda da ya yi ritaya a miliyan ke magana yanzu kuma ana magana tiriliyan ba ma magana biliyan sake shi ko bai iya karanta qur'ani ba wanda zai kwantar masa da kai shi wani malamin mai yake jarida ba ita ce ke kawo hawan jini karatun jarida ba to Allah kiyaye akwai abubuwa da yawa amma mai bani lokaci gashi ya mike tsaye dole zan taka burki a nan a takaice abinda darasinmu na yau ya kunsa shine imani da ranar tashin kiyama rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci sannan kuma bayan haka yana tafe da abaibai guda akidu guda goma sha ɗaya wanda sai sun tabbata a cikin zuciyar mutum ya yi imani da su sannan za a ce ya yi imani da ranar tashin kiyama to muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon yin imani da waɗannan ababai da muka lissafa guda goma sha ɗaya saboda dukkaninsu sun tabbata daga alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin duk da muka bala zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda zai kasance kuskure ne Allah gafarta mana za mu tashi a rukuni na ƙarshe sannan kuma sai mu tashi a usul wanda yake na ƙarshe a